شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan dare na asabar a cikin wannan littafi mai albarka kashfo sharri na kashfo shubuhat na al'allama ahmad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala sati da ya gabata mun karanta mas'ala ta malam da ya bayani ya ce ka ma'alumin anna tauhida huwa a'azam فريضة فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من دوبا شاهنا خمسين ذكرى ومعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج من يجي بيان وانا زام تاشي أكن تعليق دمالين يي قلقشن ديتي ويقال أيضا malin ya sharhi ya ce ana nihi ƙauluhu wa yi ƙalu aidan ha'ula'i ashabu rasulillahi sallallahu alaihi sallama wa'annan sahabban manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi ƙara tabbata a gare har zuwa ƙarshe kala haza jawabun misali wannan ba da amsa ne ta uku wa madmunuhu anna sahaba radiyallahu anhum qalu مسيلمة وأصحابه قاتلوا مسيلمة وأصحابه yace abinda wannan magana ta kumsa cewa sahabban manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare su sun yaki musailamatul kazzab da shi da bukan wastahallu wastahallu dima'ahum wa amwalahum suka halattar da jininsu da dukiyoyinsu ma annahum yashhaduna an la ilaha illallah duk da cewa sun shaida lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul kuma cewa muhammad sallallahu alaihi wasallama bawon shi ne kuma manzon shi ne wa yu'adhdhinuna wa yusalluna suna kiran sallah suna kiran sallah kuma suna sallah wa hum innama rafa'u rajulan ila martabatin nabi abinda suka yi kuskurensu sun ɗaukaka darajar wani mutum ya zuwa martaba ta annabci cewa shi annabi ne fa kaifa biman rafa'a makhluqan ila martabati jabbar samawati wal ard to ina ga wanda ya ɗaukaka wani abin halitta ya zuwa martaba wanda ya zamanto mai girma wanda ya zamanto shine ya halicci sammai da ƙasai wanda ya yi sammai da ƙasai girma أفلا يكون أحق بالكفر ممن رفع مخلوقا إلى منزلة مخلوق آخر yanzu wannan mutum ba zai kasance ba shi ya cancanta da kafurta ga wanda ya ɗaukaka wani abin halitta ya zuwa manzila ko matsayi na mahalicci daban wannan tabbat kuma hankali iya tabbatar da haka mutumin da ya ɗaga wani mutum ya zuwa darajar annabi sahabbai suka yaƙe shi suka kashi suka yi mai suka yaƙe suka yaƙe shi suka haltar da duke shi ina ga wanda ya zama to ya ce a'a akwai wani wanda yake daidai da Allah madaukaki daga wannan shine in akwai wanda za a yaƙa bai kai ga wani shi bai kai ga wani shi ba wa hada amrun wadih dalila haka mala yace wannan al'amari ne qarara walakin kama qala Allah ta'ala sai dai al'amarin kamar yadda Allah madaukaki ne yace kazalika yatba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun haka ne Allah madaukaki yake rihi a bisa zukatan da wa'anda ba su sani ba su san hakan Allah madaukaki ba can matashi na gaba da yace wa yuqalu aidan alladhina harraqahum ali bin abi talib radiyallahu anhu bin nar kulluhum يدعون الإسلام وهم من أصحابه وهم, وهم من أصحاب علي رضي الله عنه kalkashin wannan magana malam yace wa yuqalu aidan innal ladhina harraqahum ali bin abi talib har zuwa karshe hadha jawabu rabi' wannan ba da amsa ce ta hudu faqad kana haula yad'una al-islam wannan mutane sun kasance suna kirari na musulunci cewa su musulmi ne wa ta'allamu min as-sahaba sun karantu sun sami ilimi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a zalika lam yamna'uhum hadha min al-hukm bi kufrihim duk da wannan daraja da martaba da suka same suka samu to bai hana su ba ya zamanto a musu hukunci da kafirci wa tahriquhum bin nar da kona su da wuta li'annahum qalu fi ali bin abi talib domin sun fadi game da ali dan abi talib innahu ila suka ce ai Allah ne yani sun daga darja ali radiyallahu anhu ga martaba ta bauta ta allantaka mithlu ma yad'i haula'i biman yu'allihunahum kwatamcin wa'annan yanda suke kirari ga wanda suka allantar da su ka shamsani wa gairi kamar wani mutu wanda ake cewa shamsani da wani shi haka kuma wannan a zamanin ƙararra za ka yi wani ya ce ubangiji na wani ko ta baba babu babu tsoron allah babu wani abu kawai mutum ya ce ai ubangiji na wani ba allah ba قال فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم تيا يا نساء بمزالة صلى الله عليه وسلم دك ذا صحابو أكر رأي قد على قتل هؤلاء خمسة ياكم وأن متاني أتظنون أن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على قتل من لا يحل قتله كنا تمانيني sahabbai za su haɗa kai a bisa kashe wanda bai cancanta ba a kashe shi wa takfirin man laysa bi kafir da kafirtar da wanda ba kafiri ba zalika la yumkin wannan abu ne wanda bai yayuwa am tazunnuna anna al-i'tiqad fi tajin wa amsali ko kuma kuna zato wata kudirewa a taj da makamantan shi wal i'tiqad fi ali da kudiri da aka yi game da ali bin abi talib ya zur ya cutarwa sai galgashin kalkashin gaba ta uku cewa nan malam bai kawo bai tsalo aidan banu ubaidat al-qaddar ɗaya ne amma malam kalkashin taliki ya sa shi na uku in mun duba can sama wayu kalu aidan hallau haka nan za a ce banu ubaidat al-qaddar wannan ɗiyan ubaidat al-qadda ko iyalin shi hada jawabun khamis bale ce wannan ba da amsa ce ta biyar wa huwa ijma'ul ulama shine haɗuwar malamai gaba daya ala kufri ala kufri bani ubaidat al-qadda amsa kafircin muddiyan ubaidat al-qadda alladhina malakul maghrib wa misr wanda suka mallaki wannan kasar marok da misra wa kanu yashhaduna an la ilaha illallah sun kasance suna shaidawa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadan Rasulullah kuma sun tabbata lalle Muhammad dan Abdullah manzo ne na Allah wa yusalluna al-jum'a wal jama'at suna sallar juma'a suna sallar suna halatta salat sallah ta jama'a wa yad'una annahum muslimin suna kira da cewa su musulmi ne walakin zalika lam yamna'hum min hukm al-muslimin alaihim bin ridda wannan bai hana su ba musulmi su musu hukunci da ridda haitu azharu mukhalafatil muslimin lokacin da suka bayyana sabawa musulmi fi ashiya'in duna tauhid a cikin abubuwan da kuma bayan tauhidi ne ba ma tauhidi bane ba amma duk da haka malamai suka hada kai akan cewa kafirai ne hatta qataluhum wastanqadhu ma bi aidihim har sai da suka yake su suka tsame abin da yake hannuwansu na mulki ƙauluhu faɗar shi da ya ce wayu ƙalu aiban idan kanan awwaluna lam yukaffiru illa annahu idan faɗar shi da ya ce idan ya zamanto mutanen farko ba su kafirtar da su ba sai dai kawai dan ta allazina qala Allahu fihim har zuwa ƙarshe kala hada jawabun sadisun mazmunuhu wannan ba da amsa ne na biyar kuma abin da ya kumsa annahu kana al-awwaluna lam yukaffiru illa hina jama'u jami'a anwa' al-kufr malumai na farko ba su kafirtar da su ba sai dai sai lokacin da suka tattara dukkan dangogi na kafirci mina shirk abin da ya shahi shirka ne bautan Allah da wani Allah wata kazib da ƙaryatar da aya ta alkur'ani ko sunna tabbatata wal istikbar da girman kai fama ma'ana zikra anwa'i min al-kufr menene ma'ana ambatan dangogi na kafirci fi babi a cikin babi na hukumul murtad hukumci na wanda ya ridda kullu naw'in kullu naw'in minha yakfur dukkan kowane nau'i au yukaffir kowane nau'i daga cikin wannan dangogi na ridda iya kafirtar da mutum hatta zakaru ashiya ne yasira har sai da suka ambaci wasu abubuwa ɗan kaɗan inda man fa'alaha ga wanda ya aikata ta mithlu kalimatun yadhkuruha bi lisanihi duna qalbi misali kalmar da mutum zai ambata da harshen shi amma ba ta zamna a cikin zuciyar shi ba ba iya nihin abun ba a zuciyar shi kawai ya faɗi ne a baki aw kalimatan yadhkuruha ala wajhi al-mashi wal la'ib ko kuma kalma maganar da zai faɗi a bisa fuska ko ɓangare ta wasa zolaya da wasanni falaula annal kufra ya hasulu bi fi'li nau'in min in ba dan kafirci ba iya samuwa da aikata wannan irin nau'i daga wannan wa in kana fa'ilu mustaqiman fi janibin akhar duk da cewa wanda ya aikata wannan mutum ne tsayayye akan addini wani bangare daban lam yakun li dhikril anwa fa'ida to da bai kasance ba a ambatan wannan dangogi wata fa'ida ta abinda malamai suka hukunta yaqulu rahimahullahu ta'ala wanda rahma Allah madaukaki ta kara tabbata gare shi yake cewa wa mimma yadfa shubha haula na daga abin da yake ture shubha ta waɗannan irin mutane humul fuqaha fi kulli madhhab su ne malamai a cikin kowane mazhabi zakaru fi kutubihim sun ambata a cikin littattafan babu hukumin murtad suka ce babi na hukuncin wanda ya ridda wa zakaru anwa'an kathiratan suka ambaci dangogi daban-daban hatta zakaru kalima yadhkuruha bi lisani wannan karrara shi ne malam yayi kusan magana da ya ambata ce daga sama aw yadhkuruha ala sabilil masfi wa ma'a dhalika kaffarahum wa akhrajuhum min al-islam duk da haka sai da suka kafirtar da su suka fitar da su daga cikin musulunci biha da wannan kalma wa sayati li dhikri mazid bayan wa idah da sannu zai zo ambata ambatan bayani da kawo haske gaba ko talike na biyu qawluhu fadashi da yace wa yuqalu aidan haka nan za a fadi alladhina qala Allahu fihim mutanen da Allah madaukake ya fadi game da su yahlifuna billahi ma qalu zaka ji suna rantsuwa da Allah su fa ba su wadu ba wannan abin da suka wadi ta bangare itikadi in na ma sun fadi ne saboda dariya ayi wasa a zolai juna ayi dariya har zuwa ƙarshe kala hada jawabun sabi wannan ba da amsa ne na bakwai mazmunuhu abin da ya kumsa waqi'atan waqi'atan abubuwa ne guda biyu al'ula waƙi'a ko abin da ya abku na farko annallaha ta'ala hakama bi kufril munafiqina Allah madaukaki yayi hukunci da kafircin munafikai alladhina qalu kalimatal kufr wanda suka faɗi kalma ta kafirci ma annahum kanu ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa su suna tare da annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi yusalluna wa yuzakkun suna sallah suna azumi wa yahujjuna wa yujahidun suna hajji kuma suna jihadi wa yuwahhiduna suna kadaitar da Allah madaukaki amma duk da haka Allah yayi umarni ya musu hukunci da kafirci abu na biyu annahu hakama bi kufrin munafiqina haka nan Allah madaukaki yayi hukunci da kafircin munafikai alladhina stahza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi wanda suka yi izgili da Allah da ayoyin shi da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka ce ma ra'ayna mithla qurana'ina haula mu ba mu taba ganin kwatamcin abokanmu wa'annan ba argabu butunan wanda suka yi kowa sanci su ba abin da suka sani sai ci su cika cikin su ne wala akzabu alsinan ba su wanda ba mu taba ganin wanda suka yi suka yi su ƙarya ba wala ajban inda liqa ko kuma inda liqa hakanan ba mu taba ganin mutanen da suka yi kowa tsoro wajen gamuwa da kafirai haka munafukai suka zargi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan magana yani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashaba al-qurra suna nihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi makaranta fa anzalallahu fihim sai Allah madaukake sabkar da wannan aya a cikin su Allah ya ce kul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah ne da ayoyin shi da manzon shi ne sallallahu alaihi wasallama ku kasance kuna izgili la ta'taziru to kadda ku ba mu uzuri kadda ku kawo wani uzuri kad kafartum ba'da imanikum tabbat kun kafirce bayan kun yi imani kaga wannan kalma ce ba ba kafirci bane ba amma izgili ne suka faɗi da Allah da manzo Allah madaukaki ya kafirtar da su to ina ga wanda ya ba wannan Allah matsayin Allah madaukaki duk da koda yayi sallah yayi haji yayi azumi yayi zakka yayi sadaka wannan ibada shi ba ta da matsayi domin ya roga je tushe fa haka ma bi kufrihim ba da imanihim Allah yayi hukunci da kafircin su bayan imanin ma annahum zakaru annahum kanu yastahzi'un duk da cewa sun fadiwa su wa izgili ne suke ba wai sun kudure abin ba a zuciya walam yaqulu zalika ala sabilil jid bisu hadu wannan ba a bisa bangare na jajircewa da gaske wa kanu yusalluna wa yatasaddaqun mutane ne wanda suka kasance suna sallah suna sadaka suna hudda zakka kuma zakar al muallif rahimahullah sannan wanda ya wallaha wannan littafi ya ambata wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi annal jawaba ala hadhihi shubha shubha bada amsa kan wannan shubha min anfa ma fi hadhihi al awraq shine na daga cikin mafi amfanin abin da yake cikin wannan takardu wannan littafi kuma matsala ce wadda ta zama to hakika mai girma abu na gaba gaba ta gaba kala qauluhu wa min ad-dalil ala zalika na daga dalili absa wannan aidan hallau ai ala anna al-insana dalili absa cewa mutum kad yaqulu aw yaf'al ma huwa kufrun min haythu la yash'ur mai yiwa mutum ya faɗi wata magana ko ya aikata wani aiki abin da ya zama to kafirci ne ta ɓangaren shi bai matan kafir ya kafirci ba ne ba kuma wannan so tare na abuwa saboda jahilcin mutum ya faɗa abubuwan da ya zama to kafirci ne bai ma san ya bai san kafirci ba ne ba qawlu bani isra'il kwatamcin kwatamcin faɗan banu isra'il da suka ce ma islamihim wa ilmihim wa salahihim tare da musuluncinsu da iliminsu da nagartarsu li Musa alaihi salatu wassalam suka ce wa Musa wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliya ya kai Musa ka sanya mu wani Allah kamar yadda kafirai suke da wasu alloli daban ka gani wa mu'mine ne musulmi ne amma suka faɗi kalma ta kafirci saboda ba san wannan hadarin wannan kalma ba wa qawlu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan da fadar sahabban manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi tsara tabbata gare shi suka ce ij'al lana zatu an zata anwatin kama lahum zatu anwat ka sanya mu wata magarya ko ta itaciya ma'abuciyar rataya wadda ake rataya makamai saboda neman albarka kama lahum zatu anwat kamar yadda suke da su ma wannan magarya mu ma ka sanya mu wannan itaciya wanda za mu nemi albarka idan mun tashi neman yaki mu je mu rataya saboda mu samu cin nasara sun mance sun mance cewa cin nasara na daga Allah ne ba daga itaciya ba kuma wannan shirka ne da Allah madaukaki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعل صلى الله عليه وسلم يتي الله أكبر الله ما يجرم وانا كلمة أنا هدن تابن لي زمن نما ماكي innaha sunan lalle wannan tafarkai ne ko sunnoni ne qultum wallazi nafsi bi yadi kun fadi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi kama qalat banu isra'il li musa kamar yadda banu isra'il suka gaya wa musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya mun wani allah daban kamar yadda suke da alloli qala innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne wanda kun jahilci hukunci na Allah kun jahilci wane ne Allah madaukaki wala tarkabunna sunana man kana qablakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbat wallahi sai kun hau hanyoyi ko tafarkan da wa'anda suke gabanin wa hada yadullu ala anna Musa wa Muhammadan sallallahu alaihi wa alaihim assalatu wassalam kad ankara zalika ghayat al-inkar wannan kuma na nuni cewa Musa da manzala sallallahu alaihi wasallama wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare su tabbat sun yi musu karshen musu na abin da wannan mutanen suke kan shi wa hadha huwa al-matlub kuma wannan shine abin da ake so fa inna hadaini an-nabiyyin al-karimain domin wa'annan annabawa masu girma lam yaqra'a lam yuqirra aqwamahuma bus tabbatar da mutanensu ba ala hada talab a bisa wannan nema da suka yi allazi talabu wanda suka nema a aikata musu bal an karahu face sai da suka yi musu shi suka kwatanta musu suna kan kuskure wannan abu ne kafirci ne wa qad shabbaha ba'd al mushrikina ba'd al mushrikina fi hadhihi fi hadha dalil kuma an kamantar da mushrikai a cikin wannan dalili faƙala inna sahaba wa banu isra'il lam yakfuru bi dhalik wa qad shabbaha ba'd al-mushrikin fi hadha dalil faqala wani mutum ya kamantar da shashin mushrikai a cikin wannan dalili yace inna sahaba wa banu isra'il lam yakfuru bi dhalik suka ce ai sahabbai da banu isra'il ba su kafirta ba da wannan kalma da suka fadi وجواب هذه الشبهة بعد أمس أكم وأن لكتا لكتا أن الصحابة وبنو إسرائيل لم يفعلوا ذلك حين لقوا من الرسول من الرسولين الكريمين إنكار ذلك cewa sahabbai da banu Isra'il ba su aikata wannan abun ba bayan sun samu ilimi daga wannan manzanni masu girma bayan sun gaya musu wannan shirka ce aiki ne aika aika ne ba su aikata ba tun daga wannan suka bari saboda sun san hukunci ko kuma an gaya muku cewa wannan kafirci ne kuma kuka aikata kina akwai shan bamban hada shuru'un fi bayani ma tafiduhu hadhihi alqissa wannan shine muna iya tsayawa ina ga akan wannan gaba domin mu tashi akan alfa'idatul ula abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu gyara wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته Gracias.